حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله إن المسلم عزيز ويجب عليه أن يعتز بإسلامه وأن يشعر بهذه العزة وهذه الرفعة أمام أي فرد أو جماعة ممن يتدين بغير الإسلام قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون فمجرد أنك مسلم هذه وحدها كافية لتكسب لك العز فلا ائتزاز بجنس ولا ائتزاز بلون ولا ائتزاز بنسب ولا ائتزاز بلغة فهذه كلها عزة جوفاء تقوم على شفا جرف هار تقوم على تصورات خاطئة وقيم زائلة إن الائتزاز المسلم بدينه الذي يحمله بين جنبيه يدعوه إلى إعلان هذا الدين على الملأ كما في قصة الصحابي الجليل ربيعي بن عامر ورستم قائد الفرس خلال فتح المسلمين لفارس أرسل رستم قائد الفرس يطلب من المسلمين وفدا للحديث معه وذلك لرغبته الأكيدة في الصلح أو أي وسيلة أخرى يرجع بها الجيش المسلم دون الدخول معهم في الحرب فجاء ربيعي بن عامر يمثل جيش المسلمين فقال رستم ائذنوا له بالدخول فدخل ربيعي في عزة المسلم فقال رستم ما جاء بكم قال ربيعي في عزة المؤمن رضي الله عنه وأرضاه جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة فمن قبل ذلك منا قبلنا منه وإن لم يقبل قبلنا منه الجزية وإن رفض قاتلناه حتى نزفر بالنصر قال رستم قد تموتون قبل ذلك قال ربيعي رضي الله عنه وعدنا الله عز وجل أن الجنة لمن مات منا على ذلك وأن الظفر لمن بقي منا قال رثم فهل لك أن تؤجلنا حتى نأخذ الرأي من قادتنا قال ربعي نعم لك ثلاثة أيام فأخذ رثم برأي قومه فرفضوا كل شيء إلا الحرب فحصل القتال وانتصر المسلمون وذلك في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي اشتهر بمقولته الخالدة نحن قوم أأذن الله بالإسلام فمهما ابتغينا العز في غيره أذلنا الله فنصر الله عباده على مملكة فارس والروم وقبط انظر إلى نصرة هؤلاء لدين الله وإلى نصرة محمد صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب والله الذي لا إله غيره لن ينصر بال... لن ينصر الإسلام بالخطب الرنانة ووالله لو وقفنا على المنابر نخطب سنوات وسنوات فلن ينتصر الإسلام إلا إذا تحولت هذه الخطب في واقع الأمة إلى منهج حياتها منذ متى والعلماء يخطبون ولكن الأمة لا تتغير من واقعها المرير انظر إلى ما لاقاه المسلمون من الذل والصغار فطريقة النجاة منه أن نمتثل ما أمر الله سبحانه وتعالى به وأن نقف عند حدوده وقد قال الله تعالى في المنافقين المجرمين الذين يقولون بألسنتهم سمعنا وأطعنا ولكنهم في الواقع سمعنا وعصينا قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فالعودة إلى القرآن والسنة ليست نافلة ولا تطوعا بل هو شرط الإسلام وحد الإيمان فأسأل الله جل وعلا أن يرد الأمة إلى دينها مردا جميلا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا واختم بالباقيات الصالحات آجالنا اللهم إزنا بالإسلام وإز الإسلام بنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا على اجتماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقول ما تسمعون واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين bayan haka yan uwa musulmi shi musulmi wato daraja ke gare shi musulmi kuma ya kamata ya san kimar kanshi ya san cewa wato yana da daraja yana da kima wajen Allah subhanahu wata'ala a yanzu wato duniyar mu da muke rayuwa babu wani wanda Allah subhanahu wata'ala wato ya ba daraja ya ba kima irin musulmi dan Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ku ne mafi alkhairin al'umma kwata-kwata a bayan duniya baki daya an yi ta saukar da al'umma kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo yake nuna mana cewa an yi al'umma saba'in manzon Allah ya ce ku ne cikon al'umma din ta saba'in ma'ana duniya an yi mutane da annabawansu mutane da annabawansu mutane da annabawansu har mutane wato saba'in amma mu ne cikon na saba'in ɗin kenan an yi casa'in da tara kafinmu duk da haka kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ce kasantuwar cewa mu ne al'ummar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda aka sabkar mu alƙur'ani sai allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu fifiko na musamman allah ya ce mu ne muka fi saura don haka kenan don menene za ya zamantarwa wato mutum musulmi yana jin cewa ho shi yana da nakasu yana jin cewa wa shi yana da tawaya a lokacin da ya ga kan shi gaban wanda ba ya yin addinin musulunci wato da musulmi wato addinin shi ba na musulunci bane kaga wato musulmi a lokacin da ya ga kan shi gaban wani bai yahude ko gaban wasu yahudawa ko gaban wani kirista ko gaban wasu kiristoci ya zanki jin tsoron ma yayi magana yana jin wato khajal yana jin kunya yana jin shi rauni ke gare shi wai saboda shi musulmi ne bayan kan ubangiji subhanahu wataala ya ce duk kafi su kafi kowa mutum kuma ya kasa yin magana mutum ya zanki jin cewa wato shi yana da tawaya ya zanki bari sai dai su su yi magana duk abin da ake so da shi a yi a kashe e a raya e a rabke e a bige e ba ka da wata magana kai a matsayinka na musulmi wallahi ba haka magabatan mu suka aikata ba idan suna gaban wanda ba musulmi ba suna jin izza suna jin buwaya suna jin kansu adillatin alal mu'minina a izzatin alal kafiri don haka ya koyan wa musulmi wato wajibi ne ga musulmi duk lokacin da ya samu kanshi a wani waje ko da balaguro ya yi wasu ƙasashe ya samu kanshi a gaban wasu wanda ba musulmai ba ya zan kijin cewa shi musuluncin nan nashi ya gamsu da shi kuma yana ji da shi kuma yana jin cewa shi baya da wata tawaya baya da wata nakasa a cikin shi amma ba wai mutum musulmi lokacin da ya yi balaguro ko ya samu kashi wato a gaban wasu wanda ba musulmai ba ya zan kijin cewa wai shi yana da tawaya yana da nakasu jama'a wallahi a duniya ko da a rayuwar duniya duk abin da kake in dai ba ka da wato tabbas digare shi in dai ba ka da wato karfin zuciya cikin wannan abin da kake ko sana'a ce to baka ci gaba kuma ba za ka cin nasara ba in siyasa kake amma baka yarda da kanka ba kasuwanci kake baka yarda da kanka ba sarauta kake baka yarda da kanka ba ko ma menene kake yi sai ya zamanto wannan shine sana'a ka shine aikin ka a duniya amma kuma kai a cikin jikinka wato baka yarda da kanka ba kana jin daddar kana jin tsoro kana jin to baka cin nasara cikin wannan abin da kake dole ne ka tsaya wato tsayin daka ka tsaya wato ka zamna da gindinka ka dan kijin cewa kawai kai ka cancanci wannan abin kuma haka kake yin wannan abin sai ubangiji subhanahu wataala tunda ya gani yakka da gaskiya kake sai ubangiji subhanahu wataala ya baka cin nasara dan haka ya koyan wa musulmi mu duba wato daga cikin musulman mu wanda suke yin balaguro ko dan su tafi wasu kasashe na waje kasashen turai kaga mutum wato in za ya tafiya yana ta kokarin sai ya nemo kaya na jiki irin wa'anda ake sanyawa can wurin wai shi don ka a gane shi in yaje ce don ka a gane shi musulmi ne wa kai malaifi wa ka taba ina magana gudiyar yadda ake ta magana duk duniya ake cewa yanci yanci na kowa ya addinin shi da kai dami kai ba za ka yi naka ba ka sanya ka irin naku irin naku na musulmai irin na kasashenku ka tafi irin wannan wuraren da za ka tafiya kana jin izzarka ta kai cewa wato kai musulmi ne wallahi haka magabatan farko suka yi sai Allah ya ba su nasara suka gama da duniya musulunci ya kai ko'ina a cikin duniya tunda sun ji cewa wato su sun isa da kansu suna jin cewa wato ba su da tawaya ba su da nakasa sun gamsu da abin da suke yi amma tunda baka yarda da abin da kake yi bai na zaka cin nasara baka cin nasara dole ne kenan mutum musulmi ya zan kijin cewa wato zuciyar nan tashi cikakka take wato shi ba ya jin tawaya a cikinta don haka ya koyan wa musulmi kaga mutum wato yana ta kokarin a kawo mai kaya kwat-kwat wa'anda za ya sayi da kirabit-kirabit wa'anda za ya sayi da sule-sule wa'anda za ya sayi wai don saboda za ya yin wani balaguro za ya zuwa ƙasa kaza to ba ya son ma a gane ma shi yana ɗauke da kalmar la ilaha illallah muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wasallam kai da ma baka yarda da abin da kake bai yaushe zaka jawo wani to ya shigo cikin nawa dan Allah irin wannan yaushe za ya hitawa ya ce a zo a shiga musulunci shi za ya kirawo wa'ancan ɗin su zo su shiga musulunci saboda shi ma bai gamsu da abin da yake ba shi ma yana ɗari ɗari shi ma yana tsoron ma abin da yake shi ma yana shakkun ma abin da yake ba ka cin nasara mala kuma ya kamata a ce kowa daga cikinmu wakilin musulmi ne wakilin al'umma ne da inda ka samu kanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wagga da awa zuwa ga addinin musulunci kul hadhihi sabili wannan kuwa ita ce hanyata قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين هكا النبي صلى الله عليه وسلم يتي واتو kowane ɗaya daga cikin musulmi ne wakili ne a inda wato ya samu kanshi wakilin musulunci na ya tallata musulunci ta hanyar wato ɗabi'u wanda suke masu kyau ta hanyar bakin shi abinda za ya gai ta hanyar isar da saƙo manzan Allah ya ce wannan shi ne tafarkina da duk waɗanda suka bi ni in kana cikin wanda suke biya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne wato aikin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan shi ne aikinka don haka ya ku yan uwa musulmi wato kasancewarka kawai musulmi kake to shikenan alhamdulillah daraja ta ƙare ba wai sai kana da wani abin duniya ba ba sai kana da wani mulki ba ba sai kana da wani kaza ba a'a dan Allah ya ce inna dina inda Allahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu Allah ba zai ma karba ba ko kallon shi Allah ba zai ba duk wanda zai wani addini a duniyar nan ba na musulunci ba Allah ya ce Allah ba zai karba ba aka tashi ranar gobe kiyama Allah ba ruwan shi da shi wa huwa fil akhirati min al-khasirin Allah ya ce wannan mutumin kuma cikin tababbu yake asararru dan haka kenan don menene kai a matsayinka wato na musulmi za ka zan irin cewa wato kana da rauni kana da matsala wato cikin addininka na musulunci ya ku jama'a duk wani abin da ake tankawo da shi a nan duniya to iya kashewa ga duniya ce amma shi addinin musulunci kaga yana tare da kai cikin kabari addininka na musulunci yana tare da kai a farfajiyar kiyama addininka na musulunci yana tare da kai a yirin hisabi addininka na musulunci shine zai maka jagora har zuwa shiga cikin aljanna amma duk wani abin da ba addinin ba bakin shi wagga duniya ce kawai kuma watakila ma kafin duniyan ma kafin kai kabar duniyan ma shi ya barka wannan abu in mulki ne kana nan ma da ranka baka ma mutu ba shi mulkin ya tahi in kudi ne kana nan da ranka baka ma mutu ba kudin su tahi in kyau ne kana nan da ranka baka ma mutu ba baki ma mutu ba wannan kyan wato ya tafi in ƙarhi ne kake ji kana nan da ranka ma baka ma mutu ba wannan ƙarhin ya tafi amma ba abin da ke dawama ya tsaya sai shi wannan addinin na musulunci sai kuma wato ilimi wanda kuma yake shi ma na addini shine zai kasance tare da kai yana baka taimako tambayoyin da za a yi maka ma cikin kabari ya taimaka maka ka samu ka bada wannan amsar sannan in aka tashi duk wani abin da za a yi har zuwa cikin wato aljanna Allah subhanahu wataala don haka ya koyan wa musulmi ya kamata wato mutum musulmi ya zan kijin cewa wato ya gamsu da wato addinin shi kana da gamsuwa ɗari bisa ɗari da addinin da kake lokacin da a musulmai suka so su yaƙi faris a lokacin da wato faris da ita da rum su ne kawo manyan-manyan ƙasashen duniyar da ake ji da su a lokacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam don haka musulmai suka fita lokacin lokacin umar ɗan khattab ne suka tafi wato ƙasar farisa don su yaƙi mutanen farisa kuma su sanyo su cikin addinin musulunci to kun sani ƙa'ida idan aka je wato ba da yaƙi ake farawa ba akan fara ne da tattaunawa in tattaunawa ta gamsar alhamdulillah haka ma aka hitso dama shi yaƙi ai ana zauwa ne gare shi wato a mataki na lalura an rasa mahita haka yaƙe-yaƙen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama suke don haka wannan wato saƙo ne da ya kamata wato mu musulmi mu fahimce shi kuma mu isar da shi ga dukkanin duniya ga wa'anda suke wato tuhuma ga addinin musulunci su ce ai addinin musulunci ko da ya zo da yaƙe-yaƙe ya zo a'a wannan ba gaskiya ba ne daga cikin wa'anda suka shiga addinin musulunci akwai wa'anda suka shiga musulunci ta dalilin kiran manzan Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ya kira su su yi addini kuma suka amsa duk lokacin da ana wato garin makka manzo Allah yaki yaki shekara goma sha uku an ba shi annabci amma bai yaƙi kowa ba kuma aka samu mutane da yawa sun shiga addinin musulunci bai yaƙi kowa ba bayan haka da aka dawo garin madina ma an ɗauki lokaci sannan ne annab sallallahu alaihi wasallam aka ce mashi yanzu kam wa'anda suka mashi ya rama ba ce aka yi mai addinin musulunci addini ne wato na ta'addanci ba addini ne na tada tarzoma ba addini ne na wato ƙin zaman lafiya ba wannan ba gaskiya ba ne ba mu al'umman musulmai bakinmu ake ara ana ci mana albasa kuma mu mun kasa tashi mu kare addininmu mu ba addinin mu kariya ana tuhumar mu mun kasa yin magana dole ne wato da kowa daga cikin mu musulmai ya zaman to jakada ne kana iya kare addinin musulunci a inda ka samu kanka a duk wata shubha da za a tunkudowa a turo ma addinin musulunci ka ture ta da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ai kafirai da arna su suka yi ta zalunta shi shekara da shekaru bai ce komi ba Allah ce yake fasbir sabaran jamila ka ce kai hakuri ba ce mai rama ba sannan daga baya an dawo garin Madina aka ce mi udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim an yi izini ga wannan da ake ta zalunta ku ku sahabbai to yanzu ku rama rama aka ce su abinda ake ta yi musu don haka kenan ya ku yan uwa musulmi wannan bawan Allah wato a lokacin da musulmai suka so wato su kai su yaƙi farisa sai suka je suka tallata addinin musulunci da farko lokacin da suka tallata addinin musulunci da farko shugaban rundunar su mutanen farisa sunan shi raston amma shugaban shi kuma runduna wato na musulmai wanda aka nada shine wanda za yin magana da yawun musulmi shine rubi'i dan haka shi wannan rubi'i sahabi sai ya tashi kenan sai ya tayi wajen wa sai ya tayi wajen Rastam da yaje wajen Rastam kuma shi Rastam din shi yace a taho shi yace a taho saboda me yana son ayi sulhu shi ba ya son ayi yakin yana son duk wata hanya da za a bi in dai ba sai an yakin ba shi ya hisanta alhalin kuma shine wakilin wa shine wakilin Kisra Kisra kuma shugaban kasar Farisa don haka da aka zo aka ba wato ribi'iyu wannan wanda ke musulmi dama ya shigo ya shigo da ya shigo ya zo ya sami rastom rastom rastom sai ya ce mushi me ya kawo ku nan ƙasar tamu wannan bawan allah wato musulmi sai ya buɗe baki sai ya ce mushi mun zo ne don mu fitar da bayan allah daga bautar bayi su koma su zangi bautar mahalicin bayi kuma mun zo ne don mai hitar da mutane daga wato zaluncin da ke akwai wato cikin sauran addinai zuwa ga adalcin da ke akwai cikin addinin musulunci kuma mun zo ne don mai hitar da mutane daga kuncin da ke akwai wato cikin duniya mu kai su zuwa ga yalwar duniya da kuma yalwar lahira wannan gaban wannan kafirin ya ga wannan maganar gaban duk sauran rundunar wato kafirai na ƙasar farisa duka suna nan shi kuma shi kadai ne shi kadai ne ya wakilci musulmi shi kadai ne ya shiga wurin don ya je ya yi magana da yawon wato musulmi ya koyan wa musulmi abinda muke so mu fa'idanta da shi a nan shi ne kudi ba ku gani jama'a bai ji tsoro ba ba wani maganin tsoro da izar shi ya shiga da isar shi ya shiga wato da jin cewa yana da kamala yana da cika yana da isa ya shiga cikinsu kuma ya yi hida musu wagga maganai suka ce to yanzu an karba in ba karba ba ha yace in ba karba ba to sai a dawo ga mataki na jizya a zanki ba mu jizya duk shekara ana ba mu jizya yace to kuma in ba karba wannan ba ha yace a to shikenan sai sai a tai ga yaki shine mataki na uku yace sai mu tai ga yaki kuma sai Allah ya ba mu nasara akan ku ya ce a tana yiwuwa kuma ku mutu kuma kafin Allah ya baku nasara dan akan mu ya ce babu komai mun Allah subhanahu wataala ya mana alƙawalin cewa in ma mu mun mutu aljanna ce makoman mu kuma su waɗanda suka wanzu duniya waɗanda suke musulmi su za su cin gajiyar wannan wato aikin da muka yi dan haka a wannan lokacin shi Rostam sai ya ce to a bashi dama zai tattauna da shugaban shi Kisra wanda shine shugaban ƙasar Farisa ya ce to kaje ku yi magana kai da su ya je suka yi magana da su Kisra yadda suka tattauna su suke tsira suka nuna cewa a'a kawai a yakin suka zo suka kawo kansu ga musulmi a yakin kuma Allah tabaraka ta'ala ya ba wa musulmi nasara a kansu musulmi suka ci nasara a kansu kun ga a lokacin Umar dan Khattab ne Allah ya bada wannan nasarai Allah ya sa musulmi wato suka ci nasara ga ƙasar farisa suka ci nasara ga ƙasar rum suka ci nasara ga ƙibtawa mutanen misra don haka dai duk ƙasashe waɗanda suke su ne shiga-shigai na duniya waɗanda ake ji da su a wancan lokacin ta fuskar ci gaba da ƙere-ƙere gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya sanyo su cikin wato mulkin musulmi lokacin Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu to kun ga wayancan magabatan namu da yake wato sun yarda da kansu kuma suna jin cewa addinin musulunci sun gamsu da shi kuma sun yarda da shi ɗari bisa ɗari sai ubangiji subhanahu wata'ala ya taimake su sai suka samu cin nasara mu a yau idan muna jin cewa mu muna da tawaya duk lokacin da za a yi magana wato wasu inda ba musulmi ba ko dai yahudi ne ko kuma wato nasara ne ko ma wane ne wato mutum musulmi ya zan kijin ce wato hoshiho an je inda baya da wata magana an je hoshiho inda an yi ƙarfin shi an je hoshi inda baya da wata kalma an je inda shi kenan shi an gama da shi to shi kenan babu yadda za a kenan mace nasara saboda mu ma da kanmu mu ma ba mu yarda da kawunan ba mu ma da kanmu mu muke rosa addinin addinin namu ma da kanmu jama'a idan muka kalli yau duniyar mu ta musulmi za ga wato da yawa daga cikin mu musulmi ban ma gamsu da kawunan mu ma a matsayin kanmu ma mun mayar da kawunan mu kamar yadda muka ba da misali da farko wannan zai bayyana wato a fili idan ɗaya daga cikin mu za ga yana son ya je turai ko wata ƙasa za ga cewa wato yana son wai ya saje da su ya aske gemi ya yi kaza ya yi kaza wai shi ka a gane dai musulmi ne shi ka a gane shi musulmi ne ya ku yan wa musulmi wallahi inda magabatan mu haka suka yi su ma da addinin musuluncin da bai je ko ina kenan sai mun ji cewa wato muna da gamsuwa da abin da muke yi sai Allah ya ba mu cin nasara sannan kuma shi kan shi ma balaguro wato zuwa kasashen turai malamai sun riga sun bada batawa da shekaru aro aro idan ba wata lalura bake akwai ba a san mutum ya je wurin da ba zai samu dama ba ya sake yayi gudanar da addinin shi irin yanda yake so sai da sharaɗi wanda yake wato wata lalura ke akwai ko dai wata rashin lafiya ko kuma wani karatu ne wanda babu irin shi a nan ƙasashen musulmai to a wannan lokacin wato babu labi kenan mutum ya tahi kuma shi ma malamai suka ce sai in ya zama to yana ɗauke da ilimin addinin musulunci ta yadda dai yadda za a kawo mai wata shubaha ya iya tunkuɗe ta in aka ce mai annabi isa allah ne ya san yadda za a mai da martani in aka ce mai isa ɗaya ne daga cikin allah guda uku ya san da zai mai da martani yan aka ce mai addinin musulunci wato musulmai su ne yan ta'adda ya san da zai mai da martani yan aka ce mashi wato annabi muhammadu ko da ya zo dama shi ya kama duniya yaƙi dama da yaƙi ya zo ya san yadda za ya mai da martani duk wata kaba da za a kawo wa wato a tuhuma addinin musulunci kana iya karewa amma ka tashi ka ta yi kamar da wuri wurin zamanka alhalin mutanen nan wato kai baka da wani takobi da karike baka da wani makami su wabce ka kuma su mai da ka cikinsu sai wani ya dawo maka gama yana da shakku game da addinin musulunci wani ya dawo ma yana ganin ma wa'ancan masu ne ma mutane kuma kun san ko da kasashen larabawa da irin fitintunan da suke faruwa a yanzu muke gani har muna zagin wasu daga cikin shugabanninsu wallahi sakamakon suna tahiya wa'annan kasashen ne suna zuwa su yi zama ko kuma su yi zamna da zaman karatu eh wasu daga cikin wato ɗiyan manyan mutane wato a irin ƙasa irin su saudiya irin su qatar irin su kuwait irin su ina ne irin su imarat duk wannan waɗanda suke jin kansu dama ɗaukar ɗiyan suke suna kaiwa can su yi karatu to yaron da aka kai can wurin ya je ya karatu kuma ya girma a can ya riga ya shaku da su ma yana kamnar su ji yake ma shi wannan mutanen shi bai ga illarsu ba bai ga matsalarsu ba yaushe ne wata rana in ya dawo garinsu aka ba shi wato shine shugaba aka ba shi wato shine shugaban mamlaka aka ba shi yanzu wato shine jagoran mutane yaushe za za ya wato kulle abinda addinin musulunci abinda Allah ya gaya mai na cewa wannan mutanen ba su kamna shi shi yare da wannan bai yarda saboda karkashin ya girma a hannun ya girma wasu ma daga cikin su uwayensa ma mata yan can turai din ne sakamakon ya zauna can yayi karatu shikenan soyayya ta kaure tsakanin shi da wata sai ya aurike ta ya zo da ita gidansu kinan ya koyan wa musulmi mu gane cewa wato karatu da muke yi wato mu sa ƴaƴanmu karkashin ire-iren wayannan wato wanda ba musulmi ba akwai matsala dan daga baya babu yanda za a kai gamsar da su su wannan yaran naka da suka wa aka rene su karkashin ire-iren wayannan mutanen ya za a kai gamsar da su kan cewa addinin musulunci ya ce mana ba su kaunan mu kuma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mu Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunukum khabala waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wama tukhfi sudurihim akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا أبدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ولن ترضى أنك اليهود ولا النصارى hatta tattabi'a millatahum babu yanda za a yi duk munahici ne babu gaskiya ce wannan lamarin Allah ya Allah subhanahu wataala da ya san zukatan su ya san zukatan mu yake gaya mana cewa ai mu mun fi wato laushin zuciya na daga cikin alamomin da suke nuna cewa mu mun fi laushin zuciya yanda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa ai ku kuna yin imani da annabawan su munan nan akwai wanda bai imani da annabi Isa ba duk mu kankanin mu gaba ɗaya mun imani da annabi Isa in baka yi imani da annabi isa ba imanin ka da annabin muhammadu ma bai cika ba in baka yi imani da annabin musa ba na su yahudawa to imanin ka da annabin muhammadu ma bai cika ba in baka yi imani da attaura ba imanin ka da qur'ani ma bai cika ba in baka yi imani da injila ba imanin ka da qur'ani ma bai cika ba ai mu haka akidan mu take mu musulmi to su ma ta haka take su akwai abin da ya gama su da mu don haka ashe shi musulmi shine wanda ke kara shine ma wato mai kokarin kawo goyen baya da kuma a hada kai ke so a hada kai wanda yace ni na yarda da naka kai ma na yarda da nawa na yarda da naka kai ma to i haka nan dan kai ma in ka isa sai ce ina babu wannan zance shi dai nashi kadai na kudin na banza ne muna roƙon Allah tabaraka wataala ya dawo da wato mu musulmi gaba daya na duniya baki daya ya fahimtar da mu addinin mu kuma ya tabbatar da mu zuwa gare shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mana albarka a cikin rayuwa abubuwan da muke ji suna faruwa a cikin wannan ƙasa ta mu wanda ina jin ko shekaran jiya ma wani abu ya faru na irin wato hare-haren nan da ake kawowa na wanda wasu wato na 'yan ta'adda muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya Allah Allah kai mu tsakani da irin wannan mutane ya Allah ka shiga tsakaninmu da su Allah kai ke bada kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ka azurta mu da kwanciyar hankali da zaman lafiya ya ubangijin mu Allah Allah ba mu iyawa sai ka kama mu ya ubangiji Allah ka kama mu Allah ka taimake mu ya Allah ka tsiratar da jinanan bayan Allah ya Allah da ake ta kashe a cikin wannan kasa da kuma sauran kasashe na musulman duniya duka baki daya muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta mu da zaman lafiya a wannan kasa ta mu da sauran kasashe na musulmai duka baki daya kuma Allah ya shimfida mana arziki mai yawa mai albarka cikin wannan gari namu da wannan kasa ta tamu da sauran kasashe na musulmi na duniya baki daya ya Allah ka raba mu da talauci da rishi da kakanika yi da fama da ake ta yi wato da rayuwa Allah ka mu bayan ka sassabci ya Allah ka mu bayan ka sassabci ya Allah ka biya mana bukatocin mu Allah muna roƙonka da sunayenka da siffofinka ya Allah da imanin mu da kai Allah kai kace mu bar wato kan mu dogara ga kowa in ba kai ba Allah Allah kai kace kan mu dogara ga kowa in ba kai ba Allah kace mu yi ta roƙonka ya Allah ga mu ya Allah bayi daga cikin bayanka Allah muna roƙonka cikin daki daga cikin dakunanka ya Allah ubangijin mu Allah Allah ka biya ma kowa bukatun shi na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatocin mu baki da ya Allah ka jibanci lamarin mu ya Allah ka rufa mu asiri duniya da lahira ya Allah ka samu gama wannan rayuwa ta mu lahiya kuma mu kare ta lafiya ya Allah ka cika mana da imani wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka tsare musu wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikansu da rahama daidaita sau